أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a biyu ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da 24 ga watan novemba 1995 muna karatun littafin taisirul aziz hamid sharhi akan kitabit tauhid na sheikh muhammad bin abdul wahab wanda jikan shi a sheikh suleiman ya yi allah ya gafarta musu baki ɗaya. har yanzu muna cikin babu ma ja min at-taghlid fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abadahu babin da ke magana akan irin tsananciya azaba da za a yi ga duk wanda ya bauta wa Allah a wurin kabarin wani mutumin kirki balle kuma in ya bauta wa mutumin kirkin ma'ana azaba ta fi tsanani anan to ya zo ƙarshe ƙarshen wannan babi bayan hadisai da ya kawo da maganganu na malaman mazhabobi da suka nuna baki ɗaya haramun ne a gina masallaci akan makabarta ko a gina makabarta a cikin masallaci ko a haɗa kabari da masallaci ko a yi sallah a wurin da yake da kabari ko kuma makamancin haka sai ya kawo cewa ka sani cewa gina masallatai akan makabartu ko kuma haɗa masallatai da makabartu ko kuma yin ƙubba ƙubba ko hubbara hubbara akan kaburbuka na shehunnai da waliyai ya ce wannan abubuwa ya jawo masifu waɗanda yake ba wanda ya san yawansu sai Allah kaɗai ya ce daga cikin irin waɗannan masifu za ka ga cewa ainihin wato mutane sun jarabtu da su je wannan wuri su yi sallah ya ce tare da cewa zuwa a yi sallah a wurin kabarin wani bawan Allah wannan abu haramun ne. wai ice wannan na daga cikin musifa ya ce kuma yana daga cikin musifu wasu ba za su roƙi Allah a masallatai ko a ka'aba ko a wani guri ba sai su ce sai sun je kabarin wani waliyi ko wani shehi ya ce wannan na daga cikin musifa ya ce kuma yana daga cikin musifu ma a je ana ainihin roƙon shi wanda ke cikin wannan kabari ɗin ma'ana ya zama ma ba Allah ɗin za a roƙa a wurin ba sai a je ana roƙan shi wannan shehi ko wannan waliyi ya ce wannan musifa ce sa'an nan bayan ya gama kawo waɗannan baki ɗaya sai ya ce kuma yana daga cikin aƙida ta ‘yan bid'a suke cewa wai duk wanda duk garin da ya zama akwai kaburbukan shehinnai da waliyai da bayan Allah na gari to duk wani bala'i da masifa ba zai iya samun su ba sai malai yace wannan magana ba daidai bace don an samu a baitul maqdis akwai kaburbuka na annabawa da waliyai da salihai amma kowa ya san irin bala'in da baitul maqdis ta taba fadawa a ciki aka samu wani bama guje ya je ya samu garin baki ɗaya ya kashe duk mutanen garin da dabbobin garin duk wani gini da duk wata bishiya da duk wani abu mai tudu sai da ya kwantar da shi ya flat sai da ya ga garin ya zama fili baki ɗaya sannan hankalin shi ya kwanta ba ma guje ne ai akwai kaburbukan waliyai da annabawa a garin ya aka yi waɗannan kaburbuka ba su kare su ba ashe bala'i yana samun mutanen gari ne ta hanyar ayyukan da suka aikata Allah ya saka su a bala'i ɗin ba zai yiwu dan akwai kaburbukan annabawa da waliyai a garin musulmi ta saban Allah mu ce waɗannan kaburbuka za su kare mu ba ba abin da za su amfana mana tunda ba a ji maganar annabawa da salihan ba mun gane wannan da kyau ko to anan ne muka kwana sai bayan malam ya kawo waɗannan abubuwa sai ya buga misali da ita kanta madina ya ce wa kadhalika ahlul madinati lamma taghayyaru ba'd at-taghayyur lokacin da suka canza wasu abubuwa da manzon Allah ya dora su akai jara alaihim amul hurra Allah ya sauka musu da shekara wadda ake kiranta amul hurra ko harra minan nahabi Allah ya sauka musu da aka rinka ɗiban mazaje ana kama su ana sayarwa ana mai da su bayi والقتل da kisa wa ghairi zalika min al-masa'ibi da masifu da dama waɗanda ma ba irin waɗannan ba ma lam yajir alaihim qabla zalika waɗanda da ba su taba samun su ba tare da cewa ga kabarin annabi a garin ga kabarin bayan Allah da waliyi a garin amma ya aka yi wannan abin ya same su saboda Allah a cikin alkur'ani ya kafa ka'ida ya ce ma asaba min musibatin illa bi iznillah can wani wuri kuma ya ce ma kasabat aidikum abubuwan da kuka kirkiro kanku ne ko kuka jawo kanku sai wani wuri kuma ya ce wa ya'fu an kasir dan ma Allah yana yafa mafi yawan abubuwan da ake mishi ne mun gane wannan da kyau ko sai ya ce wa hadha aksar min an yuhsar ya ce wannan yawan shi ma yafi karfin a kirga shi abubuwa ne masu yawa wa minha daga cikin bala'in da ake fadawa in aka hada makabarta da masallaci ad-dukhulu fi la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shiga cikin tsinuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ga wanda yake ainihin yin haka din bittikhadhil masajid alaiha wa iqadi suruj alaiha ta hanyar gina masallatai a kansu ko kuma yin sallah a wuraren ko kuma kunna fitilu akan waɗannan wurare baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci wanda duk ya ainihin kirkiro ginin masallaci ko ya yi sallah a wurin da kabari yake dangane da mas'alar fitila muka ce za mu zo za a tattauna mas'alar musamman saboda hadisin da ya zo da wannan mas'ala khassa akwai illa yar karama a cikin shi wanda yake ya kai shi matsayi na ba'if tare da cewa ka sani duk da haka haramun din ne a kunna fitila a makabarta amma hadisin da ya zo da mas'alar khususiyan hadisi ne ba'ifi imamu abu dauda da nasa'i da tirmidhi da ibnu maja da baihaqi da darumi da imamu daraqutni duk da sa'id ibn mansur duk sun ruwaito shi amma hadisi ne wanda yake akwai illa a cikin shi in muka zo zamu yi bayani amma malaman musulunci sun haɗu baki ɗaya akan ka'ida ta almubazaranci kunna fitila a makabarta almubazaranci ne don haka aka haramta yin haka din to shine sai yake cewa wa minha anna zalika yatadammanu imaratul mashahid kuma daga cikin ainihin bala'in da haɗa makabarta da masallaci yake jawowa cewa anna zalika ya tazammanu imaratul mashahid wannan yana jawo a zo ana ainihin raya hubbara hubbara ko yaushe zai zama ana raya waɗannan wurare wa khirabul masajid masallatai kuma duk za su rushe za a koma ana tabauta a makabarta a bar masallatai ko ba haka bane za a bar masallatai a koma ana abubuwa a makabarta kama huwal waqi yace kamar yadda yake gashi ya afko an gani wa dinullahi bi ziddi zalika yace addinin Allah ko sabanin haka yazo da bayani akai wa minha ijtima'uhum li ziyaratiha wa ikhtilat an-nisa bil rijal yace kuma har wa yau yana daga cikin bannar da ta faru shine haduwar da yan bid'a suke yi domin ziyarar kaburbukan waliyai da kuma cudanin mata da maza da suke yi wa ma yaqa'u fi dhimni zalika min al-fawahish da kuma irin alfasha da ke faruwa a waɗannan wurare sai a ce wai tunda an je kaburbukan waliye duk wani fasikanci da alfasha da wani zina an ɗauki haramcin shi a wannan wuri saboda haka sai su ci gaba da yi wa tarki salawati da kuma barin salloli bil kulliya ba wai za su da su rama bane baki ɗaya sai su daina yin sallah kwata kwata sai san da suka dawo gidajensu wai tunda sun je kaburbukan waliye wai waliye sun ɗauke musu wannan wa yazqumuna sai su riya anna sahibat turba ai shi wannan wali da ke da wannan ƙasa wanda yake a kwance a wannan ƙasa a wannan kabari tahammalaha anhum ya ɗauke musu waɗannan salloli da kuma zunuban waɗannan zinace-zinace wai ya ɗauke musu mun fahimci wannan ko balishtahara annal bagaya yasqutu ajratahu ujratahunna alal bighai fi ayyami ziyaratil mashayikh kai ma magana ta shahara a tsakanin su cewa wai karuwai dillefin karuwancin su to yana faduwa a lokacin da suka tafi ziyarar waɗannan shehunnai kal badawi kamar shehu badawi wa ghairihi da kuma ainihin waɗansu malamai ɗin taqarruban ila Allah bidhalika matakar sun yi haka wai ainihin da nufin a kusanta zuwa ga Allah duk zunubansu da suka yi baki ɗaya na wannan karuwancin suka tara kuɗi in suka je suka yi sadaka a kabarin ainihin shehunnai da waliyai ɗin nan to wannan ya yafi musu duk zunubansu da suka yi baki ɗaya kuɗinsu kuma ya koma halal fahal ba da haza fil kufri gaya ya ce bayan wannan kuma akwai abin da ya kai matuƙa wajen kafirci akwai abin da ya fi wannan matuƙar kafirci a halatta maka abin da ya zama haramun mun gane wannan ka je ka ɗauki littafin alfurqan baina auliya'ir rahmani wa auliya'ir shaitan na ibnu taymiya ibnu taymiya ya ce sidi abdul qadir bawan allah ne waliyin allah ne na gari ya ce duk abubuwan da ake danganta a gare shi baki ɗaya ya barranta daga gare su sai ibnu taimiyya ya ce wata rana si da abdulkadir yana zaune yana cikin ibada sai ya ga kawai wani ya zo mishi haka sama da shi a daidai haka ya zo ya zauna a arshi a kujera ta mulki sai ya ce mishi ya sidi abdul qadiri ni ne ubangijinka saboda haka duk abin da yake haramun ga waninka to kai na halatta maka kalmar da ya gaya mai kenan ya haramta mai duk abin da yake haramun a wani yake halal ga wani shine sai sai da abdulkadir ya daka mishi tsawa yace ihsa ya adu wallah ce tafi ka bani wuri ya kai makiyin Allah sai ya rugurguje can sai je yana cewa Allah ya kubutar da kai daga makirci na saboda ilimin da kake da shi a addini yace wallahi na batar da mutum fiye da saba'in akan haka shine ka zo ka ce ka ga Allah shedan ne kawai ya shiga wata sura shikenan sai zo ya ce shine ubangijinka kai kuma sai ka bi aka tambaye sai da abdulkadir ya kai ka gane cewa wannan ba shine ubangiji ba yace yaya za a yi wani ya zo ya canza min shari'a annabi muhammad in yadda yace daga nan na gane ba Allah bane yace ba yadda za a yi shari'a da take wajibi kowa ya bi kuma ni a ce an halatta mini kuma a ce ni ni in bi yace wannan na gane shedan ne yana nan cikin alfurqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan na ibnu taymiya ko kuma majmu'atul fatawa al-kubra ta shi ibnu taymiya din yace wa min hakiswatuha bisiyabin nafisa yace kuma har yau daga cikin irin bidi'o'i da bala'in hada makabarta da masallaci yace kiswatuha da ake lullube waɗannan kaburbuka bisiyabin nafisa da tufafi masu daraja almansuja waɗanda aka saka su bil hariri da alhariri wa zahabi da da alharini da da zinare wal fidda da azurfa wa nahwi zalika da wasu abubuwa makamantan haka sai a kashe kuɗi masu yawa a je a saka tufafi sai a zo sai a nannade wannan makabarta yace wannan duk bala'i ne wa minha ja'alul khaza'ini wal amwali yace a sanya taskoki na dukiya da kuma makudan dukiya da kuɗi wa waqafil wuquf da kuma ainihin yin waqafi waqafi ayi hubusi lima yahtaju ilaihi min tarmimiha saboda wai abubuwan da ake bukata na rayar da waɗannan ainihin hubbara hubbara da makabartu wani hawi zalika da makamantan haka sai a yi wakafi a zo a gina makaranta duk kuɗin da za a samu a wannan makabarta don a rinka raya wannan makabarta makaranta a yi makaranta wadda za ta rinka a rinka samun kuɗi daga makarantar ko a yi kamfani ko a yi wani jali na kasuwanci duk ribar da aka samu wai dan a rinka raya waccan makabarta da shi yace duk wannan bala'i ne ai dan a raya makarantun islamiyya da masallatai mana wa nahwi zalika da makamantan haka wa minha ihda'ul amwali wa nazarin nuzuri wa lisadnatiha al'akifina alaiha yace kuma yana daga cikin banna da suka biyo bayan ainihin hada masallatai da makabartu ko kuma yin kubba akan makabartu din nan yace ainihin wulakantar da dukiya da kuma yin bakance walisa da natiha al'akifi na alaiha da kuma yin hidima ga masu hidima ga waɗannan ainihin wato kaburbuka ɗin allazina hum aslu kulli baliyatin wa kufur waɗanda su ne asalin duk wani bala'i da kafirci za su je su dukufa su ke wannan makabarta hidima su ne masu kula da hubari su ne masu kula da makabartu duk irin dukiyar da aka samu sai a zo ane wa makabartar hidima su ma ane musu hidima ya ce wannan bala'i ka kalli wannan magana yanzu da faɗinta kamar shekara dubu ɗaya da ɗari kamar shekara ɗari ɗaya da tamanin kenan yake wannan magana ka gwada wannan magana yanzu da yadda ƙasar nan take kaga daga nan baka san cewa wallahi ashe dole ne mu tashi mu bayyana wa mutane akida to shine yace fa innahumul ladhina yakdhibuna alal juhali domin su waɗannan masu kula da makabartu da hubbara dinnan su ne ke wa jahilai ƙarya wattugami da kuma sakarkaru bi anna fulanan da asahibat turba cewa ai wani ma ya taba zuwa yayi addu'a ga wannan yayi ya roki wannan wali da ke wannan makabarta fa ajabahu ya amsa mishi wastaghasahu fa aghasahu wani ma ya taba zuwa ya nemi agaji ya agaje shi kuma ku yi sai su ta ingiza ka kai kuma sakare sai kai ta zubawa zobiya kana ta zubawa sai ka tafi sai su kwashi su maka gwalo wa muraduhum bidhalika taksirun nazari abinda suke nufi da yin haka shine su yawaita mutane yin bakance sun zo sun ce maka wani ma ya zo yayi bakance ya samu biyan bukata kai ma ba sai kai ba wani ma sai yayi wani ma sai yayi to shikenan saboda amfanin gare su zai dawo wal hadaya da kuma samun kyaututtuka lahum gare su wa minha har wa yau daga cikin abubuwan da ake a wurin kaburbuka din na waɗanda yake su suka haddasar da bala'i a musulunci ja'alus sadanata laha ja'alus sadanati laha sanya masu hidima da kula ga waɗannan hubbara-hubbara da makabartu ka sadanati ubadil asnam kamar masu kula da ainihin gumaka na jahiliya din ka san a jahiliya akwai waɗannan masu kula da waɗannan ainihin gumaka baki ɗaya in ka zo ka zuba kyauta da yawa in sun yaba su jeho maka nasara in ba su yaba ba su jeho maka rashin nasara sai ka yi ta zubawa in ba dan mutanen jahiliya sa karkaru ba ne dan me na zuba naira goma ban samu nasara ba sai na ashe yawan kuɗi na ne yake bani sa'an ashe kenan daga nan za a gane ashe sa'ar ba wai daga wurin Allah take ba to shine na taba gaya muku imrul qais lokacin da kabilu suka hadu kabilu wajen guda uku suka yi wa uban shi kisan gilla suka kashe shi saboda dagaci ne ya matsa musu akan kudin haraji shine suka kama ya suka kashe shi shine imrul qais sai ya ce to abin da zai yi bari ya je ko da shi imrul qais saboda zunzurutun kafirci gunkin ma fa ba bauta gunkin yake ba gunkin ma imrul qais yana ga bai isa bauta mai ba shi tantirin dan iska ne kawai dan tauri ne dan farauta ne dan daba ne dan iska ne duk inda ka san iskanci akwai imrul kaisi a ciki to shine ran nan sai ce to amma dai bari ya tafi nemo sa'a wurin gunki ko akwai sa'a akan daukar fansa da zai je na kisan uban shi da akai shine ya tafi dauko ya je ya zuba alkaluma ya je ya watsa yan matsabban shi dake aljihu gunki ya watso mishi rashin sa'a imrul qais ya sake watsawa ya ƙara matsabbai gunki ya watso mai rashin sa'a ya sake watsawa karo na uku gunki ya sake watso mai rashin sa'a sai kama waɗannan kibiyoyi da alƙaluma na neman sa'a din ya karya su ya watsawa gunki ya ce lau abuka qutila ma ata da ubanka aka kashe aida baka hana aje ɗauko fansa ba sai ya tafi ya je ɗauko fansa kuma ya je can shi ma ajalin shi ya faru shine ya ce hallat bi ardi ankira ya ce ga mutuwa ta samu 'yan maza a garin ankira capital city na turki ta yanzu can ya mutu amalahullahu bima yastahiqu manzon Allah ya ce ya ga imrul qais yana dauke da tutar yan wuta shine shugaban yan yan yan mawaka a wuta shine shugaban mawaka manzon Allah ya ce ya ganshi da wannan tutar haka zai gangara da mawaka wannan da kuntigin shi wannan da molan shi wannan da kalangun shi wannan da sarewa shi wannan da mandirin shi baki ɗaya za su wuce su tafi mun gane wannan ko shi ne manzo Allah ya ce ya ga imrul kaisi haka sun tafi shi yasa ka yi hankali manzo Allah ya ce mutum zai tashi akan abin da yake ne ranar alkiyama karatun alkur'ani kake yi tashi za ka kana karatun alkur'ani aikin hajji kake ka mutu manzo Allah ya ce sai ka tashi kana labbaik allahumma labbaik har zuwa karshe kana tabiya ka tashi kuma har ka mutu kana kiɗa to haka za ka tashi kana yi shine hadisi sahihi yana nan cikin riyadus salihin bukhari da muslim suka ruwaito shi manzo Allah yace za a tashi kowane bawa akan abin da ya mutu yasa sai kai hankali kar ka sake ka tashi cikin yan bid'a to shine yace ja'alus sadanati laha ka sadanati ubadil asnam zaka ga ana sanyawa waɗannan kaburbuka na waliye masu hidima kamar masu hidima gumaka wa minha al-aqsamu ala Allah fi du'a bil madfuni fiha sai ka ji anewa Allah magiya da wannan da yake rufe a cikin wannan makabarta akan ya biya bukata Allah dan darajar siduwa ne Allah dan darajar waliwa ne Allah ka biya min kaza ana ikisamu alallahi anewa Allah magiya ana Allah magiya ana godan shi saboda tabarrukin wannan shehi ya biya bukata yace wannan masifa ce yace wa minha anna kaseeran min az-zawwar yace yana daga cikin bala'i zaka ga mafi yawancin masu ziyara kaburbukan waliyai din nan izara albina in ya ga wannan gini allazi ala qabri sahibi turba in ya ga ginin da yake ainihin akan kabarin wannan waliyi sajada lahu sai sujuda ga ainihin wannan gini din wala raiba anna hadha kufrun bi nafsi alkitabi was sunnati wa ijma'il umma yace babu shakka ko kwaya daya cewa wannan kafirci ne qur'ani da hadisi da sunna da ijma'in al'umma duk sun nuna wannan ma'ana da ya hangi tulluwar ginin wannan ainihin da ke kan kabarin shehin sai ya faɗi tun daga nesa sai ya sujuda ya yi sujuda lillahi ba ga Allah ya sujuda ba ya yi ligairin lahi wa man sajada ligairin lahi fa huwa mushrikun kafirun la raiba fi hadha yace bal hadha huwa ibadatul awsan yace ai wannan shine tsantsar bautar gumaka li'anna sujuda lil qubba ibadatul laha domin yin sujuda ga wannan qubba bauta ne gare ta wa huwa min jinsi ibadatin nasara yace wannan wani jinsi ne na irin bautar kiristoci lissuwar da kiristoci suke bauta a hotuna allati fi kana isihim hotunan da suke ainihin wato a cikin cocunan su ko kuma gumakan da ke cikin cocunan su ala suwari man ya abudunahu in aka yi hoto irin hoton wanda suke bauta sai su faɗi su sujuda ga hoton ko aka sassaka wani mutum mutumi na mutumin da suke bauta sai su faɗi sai su sujuda ga mutum mutumi din to kaga shine wannan ma'ana tulluwar ginin ma yawa sujuda ba ma shehun ba tukuna bi za'amihim al-batil da irin mummunan tunanin su ko kuma riyawarsu batacce su kiristoci din ma'ana hoton in akai in ka ga wannan cross nasu zaka ga inda ka samu cross din nasu na hakika za ga sun zana hoton mutum wai annabi Isa ne a jiki ko to sai ga su ne wannan abun ma sujuda din ba ma wai annabi Isa din ba kafin din ma sassakan nashi to ina kuma gashi to wannan duk kafirci ne to bai halatta musulmi su haka ba waɗannan abubuwan wallahi tallahi dole ne a fito a gaya mutane su gyara dan in ka mutu da waɗannan abubuwan wallahi tallahi makomar ku ɗaya da kai da fir'auna shi yasa dole a fito a gaya maka ba daɗi ɗin amma dole ka gyara saboda ka mutu da imani ka shiga aljanna in ka mutu da irin waɗannan abubuwan a zuci faufau har abada kai da jin ƙanshin aljanna fa innahum abaduha yace domin su kiristoci suna bauta waɗannan hotuna wahi wa man hiya suratuhu suna bauta waɗannan din da kuma ainihin surar da aka yi na waɗannan din da su mutanen da kuma hotunan nasu wa kadhalika ubadul qubur haka masu bautar kaburbuka lamma banawul kibab lokacin da suka gina qubba qubba alal qubur akan ainihin kaburbuka na waliyai ala bihim ila an ubidat al kibab sai al'amari ya ja su har sai da suka da suna bauta wa ƙubba ɗin ma wa man buniyat alaihi min dunillahi suna bauta wa ƙubba ɗin suna bauta wa wanda aka gina ƙubba a kan shi suka rabu da Allah azza wa jalla mai buwaya da ɗaukaka mun gane wannan da kyau ko shi yasa kabari in dai na shehi ne ko wali ne to ga abin da shari'ar musulunci ta ce haramun ne ka niƙi gari daga garinku ka tafi ziyarar kabarin wani shehi haramun ne ka kulli gari kamar daga nan zaria ka ce za ka tafi ainihin sokoto ziyarar kabarin shehu usmanu dan fodiyo ko za ka tafi kaduna ziyarar kabarin malawa bakar gumi wannan haramun ne zunzurutun haramci hadisin manzon allah da ijma'in umma suka haramta haka sai dai in allah ya kai ka sokoto ko allah ya kai ka kaduna don wata bukata sai ka ce bari ka ƙarasa ka ziyarci kabarin mala abubakar gumi ko kabarin shehu usmanu sai ka je ka tsaya kai musu sallama kai musu addu'a allah ya ji kansu allah ya gafarta musu allah ya saka musu da alkhairi akan hidimar da suka yi wa manzan allah dangane da shari'a shi kuma allah ya kankara zunubansu sai ka fito kada ka kai addu'a kada ka roki allah wata bukata a wurin in dai ba ta ya gafarta musu ba ma'ana kada ka ce ka zo kabarin shehu abubakar gumi ko shehu dan hodiyo bari ka daga hannu ka roki Allah ya baka kuɗi ko ya baka jali ko ƴaƴa ko gida ko aiki ko mota wannan haramun ne haka ko in ka je kabarin shehu sai dai kai wa mala abubakar gumi addu'a ko kai wa shehu dan hodiyo din addu'a in bayan wannan duk addu'ar da kai ko ka roƙe su su shehunnai din ko kuma ka roki Allah ya biya ma wata bukata a wurin duk baki ɗaya ka aikata haramun mun gane wannan ko ka roƙi Allah wata bukata a wurin haramun ne ka roƙi shehu din ya biya ma wata bukata wannan kuma kafirci ne da haka wajibi ne waɗannan abubuwan musulmi sai ku kula da su don kada zamani ya zo ya yi nisa ‘ya'ya da jikoki da za su biyo baya su ce ai waɗanda suka rayu da malawa bakar kuma ba su ce wannan abu ba kyau ba to mun ce ba kyau shikenan dai ko a ce ba su ce ba kyau ba to mun ce ba kyau in Allah ya kai ka Kaduna ne sai ka ƙara za ka yi mishi addu'a ka ziyarce shi amma ka ƙudura sirdinka a nan ka tafi musamman dan wannan manzo Allah ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid manzo Allah ya ce ba a haɗa sirdi a tafi wasu wurare sai dai masallatai guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin baitul maqdisi malamai baki ɗayansu suka yi ijma'i suka ce ko da nazar kai cewa lillahi alayya an azura masjidan nabawi aw masjidal haram aw masjidal aqsa kace nayi alkawari tsakanina da Allah duk sanda Allah ya biya min bukata zan tafi in ziyarci masallacin Qudus ko na Makka ko na Madina haka ce mustahabbi ne ka cika wannan nazar din zaka iya yin duk ibadar da zaka yi a masallacin garinku sai dai aikin hajji ne aikin hajji ne ake a maka kawai amma dan ziyara dai ka je kai sallah raka'a biyu ka ce kayi alkawari duk sanda Allah ya baka lafiya daga cuta kaza ko Allah ya baka biyan bukata kaza zaka je masallacin Makka ko na Madina ko na Qudus kai waɗannan raka'o'i biyu aka ce ya halatta in kai a masallacin garin ku yayi in kana da halin ka je Madina ko Makka ko Baitul Maqdis din shine mustahabbi shi ma ba dole bane imam al-haytami shine ya faɗi cewa dole ne a cikin littafin shi al-idah al-idah da yazo sharhin manasik na imam nawawi malamai suka yi ca akan shi rabiu abdul hadi al-madkhali wani babban malamin hadisi a jami'atul islamiyya ya nakadin shi akan haka yace wannan magana haytami yace ka saba wa limamin mazhabin kama yace shafi ima cewa ya mustahabi kai ko dan zangayi kaje kace a'a wai wajibi ne so da dama haka zaka same su sufaye haka suke wai saboda wuce iyaka abin ma da aka faɗi din sai su wuce abin da ke cikin littafi din ma ka gani imamu shafi'i da yake bi imamu shafi'i cewa ya mustahabi shi ko sai zangayi ya kai shi ya ce ainihin wannan abu wai ai wajibi ne dan dai ya zagi ibnu taymiya ne dan ya ya taso zagi ibnu taymiya ne a gaba sai ka karanta littafin zaka gani duk malamai suka yi ca a kan shi haka suke sai suka yi ta wa ibnu taymiya sharri sai Allah ya fito da littafan sai suka ɓoye littafan ibnu taymiya sai suka koma su ne mai sharri saboda haka baya da zaka yi ka gane abin da aka faɗi gaskiya ne ko ba gaskiya ba kuma su ne manyan malamai dole ka yadda tun daga ga zuhudu ga carbi ga menene to amma da Allah ya fito da littafan ibnu taymiya shikenan sai asirin su ya tono shine aka ca a kansu har yanzu raddi ake musu ai kun ce kaza a mun karanta mun ga ƙarya ne ba haka bane shikenan ai dama in dai ana son a bayyana gaskiya sai a fito da littafai amma aka ɓoye su to shi kenan sai Allah ya kawo waɗanda za su bayyana lokacin kuma za a kasa bacci to shine malam ya ce wa minha yana daga cikin bala'i da musiba wanda ainihin waɗannan abubuwa suka suka saka ko kuma yasa suka faru a cikin musulunci annazaru lil madfuni fiha yin bakance ga wanda aka rufe din ma mutum ya ce na yi alkawari ga shehiwa ne in bukata ta ta samu zan je ziyarar kabarin shi wa fardu nasibin min almali wal waladi da kuma yanka wa kanshi wani bangare na dukiya ko kuma ƴaƴa ya ce in in bukata ta kaza ta biya na yi alkawari ga kabarin shehiwa ne zan kai dukiya kaza ko kuma zan sai da ƴaƴana kaza in kai kuɗin ko makamantan haka wa hadha huwa alladhi qala Allahu fihi wannan shine abinda Allah madaukakin sarki yace wa ja'alu lillahi mimma dhara'a min al-harfi wal an'ami nasiban mushrikai sun sa daga cikin abubuwan da Allah ya halitta mushrikai sai suka ɗibi wani rabo suka sanya ainihin ya zama abokin tarayya ya zama suna tarayya da wannan abu ga wani Allah min al-harfi na daga shuka noma da suke yi wal an'ami da dabbobi nasiban suka sanya wani rabo daga cikin wannan wani bangare daga cikin waɗannan abubuwa ya zama ga gumaka ma'ana dabbobi da hatsi da abinci da Allah ne ya halicce su sai mushrikai suka ɗibi wani bangare daga ciki suka ainihin danka mulki da mallakan waɗannan abubuwa ga gumakansu ko kuma ga abokan tarayyarsu faƙalu suka ce haza lillahi bi za'amihim wai suka ce wannan na Allah ne ariyawarsu wa hadha li shuraka'ina wannan kuwa na abokan tarayyan mu ne ma'ana sai su ce duk dabba iri kaza to irin wannan za a je a yanka a Ka'aba amma dabba iri kaza to gumaka za a yankawa dabba iri kaza ta Allah ce dabba iri kaza ta gunki ce to duk sa'an da aka yi wannan kaso sai aka samu daga cikin na gunki din nan sai ya sheko da gudu sai ya shiga cikin na Allah sai a janyo shi sai a koma da shi a ce inna Allah la ghaniyun an hadha ai Allah baya bukatar wannan sai a koma da shi idan na Allah ya sheko da gudu ya fada cikin na gumaka sai a bashi kaji zalunci Allah ya ce sa'a ma ya hukumuna Allah wadaran irin wannan danyen hukunci da suke yi al'aya bal hadha ablagu yace kai wannan ma da waɗannan mushrikan suke yi yafi muni fa innal mushrikina domin su waɗancan mushrikai ma kanu yabi'una auladahum li awsanihim ba sa siyar da ainihin wato ƴaƴayensu ga gumaka amma waɗannan suna siyarwa ومنها أن المدفون فيها أعظم سنة أن المدفون فيها أعظم في قلوب عباد القبور zaka ga cewa wanda aka rufe cikin kabari din nan ya fi girma a cikin zuciyarsu min Allahi sun fi ganin girman shi fiye da girman Allah wa akhwaf sun fi jin tsoron shi fiye da yadda suke tsoron Allah mun gane wannan ko ولهذا لو طلبت من أحدهم اليمين بالله تعالى أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا yace saboda haka da zaka nemi wani daga cikin su cewa ya rantse maka da Allah zai maka rantsuwa da Allah duk yadda kake so ko akan gaskiya ko akan ƙarya bai damu ba bai damu da ya rantse da Allah akan komai ba wa idza talabta bi sahibi turba amma da zaka ce rantse da wanda ke cikin kabari din nan lam yaqdim in kana kaziban in ya san ƙarya yake ba zai rantse ba saboda yadda yake ganin girman shi ai ga suna ai wannan abun ai mu duk an haife mu a cikin shi ne kowa ya sani ai wannan wannan karatu yana da saukin fahimta ko gashi nan mutum zai iya rantsewa da ƙarya da sunan Allah amma matukar aka ce rantse da Allah ko ya rantse da sunan wane in ya san ƙarya ne ba zai rantse ba saboda yadda yake ganin girman shi fiye da girman Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'mine ku tsananin soyayya su ga Allah suke nunawa to shine sai yake cewa wala raiba babu shakka anna ubadal awsan masu bautar gumaka din nan ma balaga shirkuhum ila hadal had shirki shirka su bata kai wannan matsayi ba bal kanu idza aradu taghlid al yamin sai dai in suna son ma su kaurara rantsuwa su ghallazuha billahi sai su ainihin kaurara ta sai su faɗi sunan Allah kama fi qissatil qasama wa ghairiha kamar yadda yazo a qissar qasama da wasu abu da wasu misalai duk sa'an da ada ake son a tabbatar da gaskiya ne abu ko koya yake sai a ce su rantse da Allah saboda sun fi ganin girman Allah fiye da kowa a jahiliya sai kuma sai su rantse da Allah ɗin amma mu namu duk sanda kake son ka gane cewa gaskiya su to sai dai ka ce su rantse da shehi ko wali to nan ne in ya san ƙarya ne da yake ta taɓa taɓar za a kai sai ya kiran tsaya to za a gane cewa ashe ga sirrin abu to a zamanin jahiliya har ka sama an aka yi kisan kai aka zo aka samu mutum a kwararo haka aka ba kofar gidan wani ba balle a kala mai gashi dai a kwararo na mutanen anguwa za a nemi mutanen anguwan nan baki daya ko waɗanne su kawo wakilin su ya zo ya rantse da Allah cewa shi ba shi ya kashe ba kuma bai san wanda ya kashe ba in ƙarya yake in shi ya kashe ko kuma ya san wanda ya kashe to ba za a shekara ba zai mutu to in kuwa ya san cewa ya san wanda ya kashe ko kuma shi ya kashe amma bai san ya faɗi sai ya kawo raƙuma guda biyu sai ya fanshi kanshi da su don za a tattaro mutum hamsin ne mutum hamsin kowa raƙumi biyu nawa kenan raƙumi ɗari to dama shine diyar mutum ɗaya to sai a ce shin za ku biya diya na wannan mutum da aka kashe a anguwarku ko kuwa za ku rantse da Allah to an kai su matuƙa kenan shine misalin da mala yake sai mana in aka ce ko za ku rantse da Allah to wani mutumin da ya rantse da Allah akan ƙarya gwamma ya biya waɗannan raƙuma na ɓangaren shi saboda yadda suka san girman Allah a jahiliya amma yanzu gashi mutum na da awar musulunci sai iya rantsewa da sunan Allah akan ƙarya amma ba zai rantse da sunan shehi ko waliyi akan ƙarya ba saboda ya fi ganin girman shehi din ina fata an fahimci misalin wa minha su'alul mayyit qada'a qada'a al-hajat yace kuma har wa yau daga cikin abubuwan da suke na bala'i ne suka faru a irin waɗannan kibab da hubbara hubbara da mashahid yace roƙar mamata din akan su biya bukata wa tafrijul karabat da kuma ainihin yaye bakin cikin da ake ciki sai mutum ya je ya ce su yaye mai bakin cikin da yake ciki wal ikhlasu lahu min dunillahi ya kuma rinka tsarkake wannan roƙo ko kuma neman biyan bukata din ga wannan mamaci shi kadai ya rabu da Allah fi aksaril halat a mafi yawancin halayen lokuta ma'ana in ya je dukufa yana wannan addu'a ya tattara hankalin shi da tunanin shi da bakin shi da addu'ar shi gaba ɗaya wannan shehin yake roƙa kawai wannan waliyi ko mun fahimci wannan in ya zo masallaci kuwa zuciyar shi ta karkasu ba zai haɗa zuciyar shi ga Allah ba dan Allah ka kalli wannan bala'i ba dole a rushe waɗannan abubuwa ba dole duk inda wani gini yake a wata makabarta ta wani shehi ko wali dole a sashi a rushe shi kun ga wannan littafi na zo muku da shi so da dama waɗannan littafai na kan zo muku da su ne don duk an ɓoye waɗannan littafai don ka san akwai su an rubuta su ka je ko ba yanzu ba in Allah ya kaddar komi daɗe ya kasa kasar kana je sai ka je sai ka nemi waɗannan littafai sai ka ga a'a a shaida da wannan abin aka ɓoye mana gashi wannan littafi ma'arijul albab في مناهج الحق والصواب تأليف الشيخ العلامة حسين بن مهدي النعيمي غاشي أبوكم من سبل السلام yayi wannan littafi kaga wannan littafi tun yana naira ashirin da biyar muka siye shi duk lokacin nan sai ka je sai ka cinye balangu da kuɗin ka sai ka sa hula kana baka san ka hallaka kanka ba baka baka koyi baka sai littafi ka koyi addinin musulunci ba mun gane wannan to wannan littafi baki ɗaya ya ce ya je aikin hajji ne lokacin ƙasar saudi arabia allah bai kawo wannan gyara da albarkacin da'awa ta wahabiyya dinnan da ake zagi a sheikh muhammad bin abdul wahab ba ya ce ya ga irin saɓan allah da ake yi da irin kibab hubbara hubbara da mashahid manya-manyan kaburbuka da ake ginawa ya ce shine suka fara tattaunawa da wani sai ya ga ashe matsalar ta yi girma shine ya rubuta wannan littafi ma'arijul albab fi manahijil haqqi was sawab gashi ka je ka nemi wannan littafi ka karanta bi insaf tun daga farko har ƙarshe wannan malami da shi da mai subulus salam Allah ya sa suna da aqida salafiyya irin ta annabi da sahabbai wajen ta asubanci kuma garin su ana bin mazhaba hanafiya ne sai suka taso su ba su bin mazhaba kowa sai mazhaban manzon Allah sarkin garin su da yake dan arziki ne irin albarka sai gina musu masallaci na juma'a ya daure musu gindi ya ce duk inda gaskiya take a zo a faɗe ta shi wannan ya zo ya wa'azi akan aqida aqida a dawo aqidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai subul salam kuma yazo ya wa'azi akan a dawo mazhaban manzon Allah kaga waɗannan su suka more malam wannan yazo ya ce to aqida irin ta manzon Allah zamu wannan yazo ya ce mazhaba irin ta manzon Allah dama me musulunci shine wannan to shine in ka je ka samu wannan littafi ka karance shi baki ɗaya min awwalihi ila akhirih zaka ga ilimi dimbin ilimi a ciki kuma zaka ga yadda ake tattauna mas'aloli ɗaya bayan ɗaya ina fata an gane sannan ga wannan littafi shi kuma itirafat ya ce kuntu kaburiyan shi ma da ɗan bautar kabari ɗin ne ya ce duk inda ya ji wani kabari mai falala da sai ya je mai sujuda sai ya je mai ɗawafi ya ce kai in ma ya je wani gari ya ji labarin wasu kaburbuka na waliyai ko da shi bai san waliyan ba bai san sunansu ba bai san falalansu ba zai je ya ɗawafi ya yi sujuda ya ƙaga musu falalar don a tara kuɗi gashi al'ustaz abdulmuna'im menene aljadawi gashi aljidawi Allah ya taimake shi ya tuba daga waɗannan abubuwa mun gano wannan kai ma sai ka tuba ka bari ba kai abun kunya ba to irin waɗannan tafan sai ka je sai ka same su gashi wannan yana naira ɗaya muka saye shi wannan naira ɗaya wannan naira fulli to duk a wannan lokuta sai mutane sai suka ƙi siyan littafai suka mallaki littafai in za zo an karanta ba ka mallaki littafi ba sai ka ce za ka yi faɗa ba faɗa kowa ya iya ai dage ma ya iya faɗa balle mutum ko kuwa kowa ya iya faɗa ai amma kowa yana da wannan mai ta sai aje ta gefe guda karatu za a yi in aka ɗauko faɗa kai sai ka gudu ka bar jan hulaka wallahi tallahi kuwa mun fahimta ko Allah ya kiyaye ومنها التبرع عند مصارع الأموات yace zaka ga mutane suna kankan da kai a wurin da ainihin waɗannan shehunne suka faɗi suka mutu walbuka ai zaka ga akwai inda aka gina masallaci ma a wurin da mota ta hadari wai da wani waliyi sai aka gina masallaci a wurin anan hanyar Kano ko kuma ta wurin ne ai yana nan a bakin hanya da masallacin yana nan tasha ango shikenan ba sai a faɗi ba duk me ake kwana tasha ango an faɗi ko tashi amarya ce ba sai kun gano wai wali ne mota ta kifar da shi ya mutu anan sai aka gina masallaci a wurin saboda tsananin cin banza kawai ba ku bi sunna ba dan wali yayi hadari a wurin shi ke shi waliyin ya aka ya zama wali da mota ta kife da wani waliyin ya je ya sujuda a wurin ya zama wali shi aiki yayi ko sannan ya zama wali in ba aiki ba ya aka ya zama wali dan damfara ne kenan a'a ba a sallah irin waɗannan masallatan duk masallacin da yake ya kamata musulmi su fahimci wannan ka'ida mun yi karatu a wannan littafi a can baya inna ma ba a ɗauka a kasar ba ne kawai duk masallacin da yake ba musulmi ahalus sunna suke sallah a wurin baka da kai sallah a wurin wannan ita ce ka'ida ta tauhidi abin da ake magana matsalar bara fito da ita ƙarara ka je wani ƙauye ka samu ko wani gari ka samu masallacin ɗariƙa ka kai sallah akai abin da aka yi da sai a istighfari wannan bayanin mai wannan littafin duk yayo bayani akai a baya da yazo wala taqum ala qabrihi wala la tusalli ala ahadin minhum mata abada la tu la tusalli fihi inda yazo masallaci ne la masjidun ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirun mutahhirin inda ya zo inda ya ce lata fihi abada ya ce har abada kar ka tsaya irin wannan masallacin kai sallah sai aka bincika wannan masallaci ne masallacin da munafukai suka gina don su yaƙi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk masallacin da aka gina shi ba akan foundation sunnan manzon Allah ba haramun kai sallah a cikin shi ya kamata kowa ya fahimci wannan sai ka je ka share bakin titi kai sallar ka ai manzon Allah ya sauƙaƙe mana me yace ya ce an sanya mini ƙasa baki ɗaya ni da al'ummata ta zama wurin sallah kuma wurin taimama gare ni ni da al'ummata ba shi kenan ba mun karanta ran nan ko gwangwanayensu da ruwansu dukka bar musu abinsu tarkacensu to me amfanin shi ai bil kulliya in ka bar mutane to sai ka bar su ina fata an gane to shikenan ba komin bai sani ba amma inda ya sani to shikenan na'am ya halatta shikenan wai an ɗibo ruwa ne daga masallacin ɗariƙa masallacin da aka sa ana yawo wannan ya ɗibo a biya shi kuɗi wannan ya ɗibo a biya shi kuɗi ba haka ake muku ba to shikenan ya halatta ya ce wamin ha a tabarru inda masari al'amwat za ga suna kankan da kai a wurin da ainihin wato matattu suka mutu walbuka'i bil haiba kuma suna kuka cikin ainihin wato haiba ma'ana da suna kwarjini da girmama wannan wal khushu'i suna ainihin nuna tsoro liman fiha ga waɗanda ke cikin waɗannan makabartu a'azam mimma yaf'alunahu ma Allah fil masajid was salawat fiye da yadda suke ainihin wato girmama Allah a cikin masallatai da kuma cikin salloli haka za ga suna yi in aka je wurin kabarin shehi sai kaga an an shiga wata irin takura da makalewa taka tsantsan ake amma mutum ya shigo masallaci sai ga bai damu da wannan ba ba a yi wa Allah wannan ba da Allah ya ce kad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'una Allah ya bi waɗanda suke khushu'i a cikin sallah ƙarshe ya ce waɗannan su ne za su samu aljannar firdausi amma ka shigo masallaci ba kai wannan ba amma sai da ka je wurin kabarin wani shehi kake wannan taka tsantsan din ومنها تفضيلها على خير البقاء yace kuma yana daga cikin bala'in da ke faruwa shine suna fifita waɗannan kaburbuka akan ainihin wato akan mafifitan wurare wa ahabbuha ila Allah da kuma wuraren da Allah ya fi so wahiyal masajid sune masallatai suna fifita waɗannan kaburbuka na waliyai akan masallatai فيعتقدون أن الإبادة والأكوف فيها أفضل من العبادة والأكوف في المساجد wai suke kudurta cewa yin ibada da kuma dukufa mutum yana ta ibada a wannan wuri na kaburbuka din nan ya fi falala fiye da mutum ya dukufa yana ibada a cikin masallatai don Allah ba a raba mutane da abin nan ba ma'ana wai duk bid'ar da za kawo mutane sai a nuna ma tafi abin da Allah ya zo da shi saboda su rabu da na Allah din ka kalli salatul fati sai aka nuna tafi alqur'ani dan ka bar alqur'anin ka kalli waɗannan ainihin wurare na kaburbuka sai aka nuna sun fi masallatai dan ka bar masallatan wai ina ma laifin a dan gutsira musu dan lada kaɗan a dan rage wa Allah wani abu a'a sai a wabce na Allah baki ɗaya sai a je a zuba waɗancan sai ce wa hadha amrun ma balaga bihi shirkul awwalina yace wannan al'amarin shirkan mushrikai na farko ma bata kai haka ba فإنهم دومن سو مشركي نفرقو يعظمون المسجد الحرام سنا جرم مسلاتي من الفرما أعظم من بيوت الأصنام في يد عينهم جدا جند سكي بوتر قماكا يرون فضله عليها سنا ganin cewa masallacin Ka'aba din nan yafi gidan gumakan su falala amma su waɗannan suna ganin kaburbukan nan na waliyansu sun fi masallatan Ka'aba girma shi yasa shirkar waɗannan fatafi waɗancan fa ba ka fahimta wannan sai ka ɗauki littafin da na sa kuku ne maran nan masail jahiliya na Muhammad bin Abdul Wahab za ka gane shirkar waɗannan na nan ɗin nan kai ko usulul dini usulul salasa ɗin nan usulul dini ka ɗauka za ka gane cewa shirkar waɗannan ta fi shirkil awwalina wa haula'i yace su kaga waɗannan yan bid'a ya rauna al-ukufa fil mashahidi afdal min al-ukufi fil masajid suna ganin a duƙufa ana ibada a waɗannan hubbara hubbara da makabartu na shehunnai da waliyai wai ya fi falala fiye da a duƙufa ana yi a masallatai wamin ha ya ce daga cikin bala'in da haɗa masallaci da makabarta ko makabarta da masallaci ko yin sallah a makabarta ko kuma kawo ƙubba ko gini a yi a makabarta ya kawo annan lazi shara'ahu rasulu sallallahu alaihi wasallama fi ziyaratul qubur innama huwa tadhkiratul akhirah yace ka gane cewa abinda manzon Allah ya shar'anta wajen ziyarar makabarta shine ziyarar makabarta tana tunasashe ka lahira mun gane wannan to su wannan gaba ɗayan ka je makabartar ba tuna lahira kake ba baki ɗaya akwai abin da kake zuwa ma'ana an canza addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama qala kamar yadda annabi yace zurul qubur ku rinka ziyartar makabarta fa innaha tuza- ah, tuzakkirukumul akhirah don ziyarar makabarta tana tunasashe ku lahira wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi Imam Muslim ma ya ruwaito shi gan irin shi sahihin hadisi ne wal ihsan ila al mazur bit tarahumi alayhi yace kuma da kyautata wa shi wanda aka ziyarta din ta nema mishi rahama kaga in suka je ba sa nema wa wannan shehi ko waliyi rahama sai wani abu suke roka a wurin shi sun roki abin da ba zai iya ba su ba kuma su sun hana shi abin da za su iya yi mishi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim yace wa du'a ilahu da kuma yi mishi addu'a wal istighfar da kuma roƙa mishi gafara duk baki ɗaya ba sa yin waɗannan abubuwa wa su'alil afiya lahu da kuma nema mishi sauki Allah ya sauƙaƙe mishi halin da yake cikin yana cikin wani kuncin hali to ka gani duk sai zama ba a yin waɗannan abubuwa tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran ya je ya ziyarci makabarta da daddare sai ya ce ya je yayi wata sallah ga ga wata mata wata baiwa da ya idar da sallah din bayan an rufe ta bai sani ba za mu zo mu karanta hadisin ta nan cikin sahih al-bukhari insha Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me yiwa Allah ya ce da waɗannan kaburbuka baki ɗaya suna cike da duhu da azaba ya ce amma me yiwa yanzu Allah zai sauƙaƙa musu saboda albarkacin sallata ma'ana sallar da ya je wa wannan mata saboda ba a sanar da shi ya zo ya mata sallah ba sai da gari ya waye ya ji labari to ka gani abin da ake a makabarta kenan a je a amfanar da mamaci din shine a yi mishi addu'a wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallama bai sami mata sallah bane shine ya je yayi to wata rana da tsakar dare kuma ya tashi ya je ya daga hannu ya ainihin roki Allah ya sauƙaƙe azabar da ta sauka ga mutanen baƙi Aisha ta bi shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo sai ji tana haki ya ce daga ina kike sai ta yi shuru kamar bacci take sai shakura ta sai ta tashi ce ki yi jawabi ta ce ba inda ta je ce ko ki gaya mini ko kuma al'alimul khabir ya bani labari Allah ya tona asirin ki dama ya taba tona asirin ku aiko wata yar gulma da aka yi wannan shi'a suna daukan wannan suna cin mutuncin Hafsa da Aisha akan wannan wannan me kai ma mataka da matar ubanka duk suna yi ko kuwa ko wanda zai ce matar shi ba ta munafinta shi ɗan wannan gulma ya kamata a sake fashe matsalar dan kada a samu har a samu sararin zagin matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne matar shi Hafsa ta tafi gaida iyayenta kafin ta dawo shine ya kira baiwar shi Mariya ya kwanta da ita akan wannan gado na na, Hafsa din shine da da sai Hafsa ta dawo sai ta same shi ranta ya ɓaci da ran da ya ɓaci shi ne manzan Allah don ya sanyaya mata zuciya sai ya ce abin da za a yi don ran ke fari na haramta wa kaina wannan mariya don ki ji daɗi ai mace tana son ta ji an ce ka ce ba ruwanka da wance sai ita to ya ce na yi haka don ki ji daɗi amma don Allah kake faɗi wannan abu ga wani don wannan abu halal ne amma babban mutum aka ce yayi sai a ce akwai abin kunya kuma to shine sai manzo Allah ya ce kada ki gaya wani manzo Allah yana fita sai Aisha ta tafi gidan Hafsa gwangwan gwangwan Aisha a Hafsa kunnan ki nawa yau kaza kaza kaza ya faru kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi labari cewa ga abin da ya faru shine manzon Allah ya zo ya samu Hafsa yace wane ne yace ki faɗi ta ce wa ya gaya maka cewa na faɗi ya ce na ba'aniyal alimul khabir Allah wanda ya fi kowa ilimi da iya ba da labari shi ya bani labari amma ya ce in ta tuba ila Allah faqad faqad qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir in kun tuba shikenan Allah zai karbi tuban ku in ku goce za ku tara da manzon Allah hankali Allah zai taimake shi malaika jibril da mika'il da dukkan mala'iku za zo za a yi taron dangi akan ku sa'annan kuma in annabi ya sake ku kar ku dauka wai yayi asara a'a bai yi asara ba Allah zai bashi mata daga ciki akwai 'yan mata da zawarawa masu imani masu musulunci masu sallah masu azumi masu dukufa suna ibada tsakaninsu da Allah to waɗannan kissoshin wai shine wai sai a ɗauka sai a ce ai gashi ma Allah ya nuna cewa Aisha da Hafsa ba musulmi bane ba sa sallah ba sa azumi dan me rasa wanda zaka ci mutunci ka ci mutuncin matar shugaban ƙasar America mana duk duniya musulmi za su yi maka tafi kai daidai amma sai ka rasa wadda za ka ci mutunci sai mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wai kai ka ce wai kai kana kare haƙƙin manzo dan ƙarya wai muna kare haƙƙin manzo mu muna son manzo da 'yan ɗakin shi wallahi wannan damfara ce a cikin akwati dole a fito da ita a fashewa jama'a ba wani kare haƙƙin manzo duk mutumin da ka ci mutuncin matar shi ba abin da zaka faɗi bayan haka ka faranta mishi rai kuma wannan abu da Hafsa da Aisha suka yi da uwarka da uwar wani da tawana duk baki ɗaya bai wuce su yi wannan ba kuma ba zai zama aibu ba ka je kana zagin uwarka akan wannan shi yasa karka zagi iyayen muminai gaba ɗaya dan sun yi wannan ɗabi'a ce ta mata duk yadda yake sai ya faru ai annabi ya taɓa sakin hafsa wannan shi ke rusa wannan hadisin zaka ce wai annabi ya ce abghadul halali ila Allah at-talaq wai halal din da tafi komai fusatar da Allah shine saki ba ya faɗi wannan wai kuma aka ce wai al'arshi tana rawa idan aka yi saki wannan duk surutai ne ta tsuniyoyi ne ka tara kwakwalwar kanka manzo Allah ya taɓa sakin hafsa da ya sake ta sai ainihin har ta tafi gida bata karasa ba sai mala'ika jibril ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka dawo da ita Allah ya ce ka dawo da ita fa innaha sawwamatun qawwama tana yawan azumi kuma tana yawan tsayuwa tana ibada ga Allah ka je ka duba tabaqatul kubra ta ibnu sa'ad ya ruwaito wannan sahihin hadisi ne shi yasa ai in aka ce babu sake a rayuwar aure kuma addini ya koma na kiristanci kenan a'a in an zauna abu yayi tsanani an rasa yadda za a yi ta hanyar saki ɗin ne za a huce shi yasa kaga shari'ar musulunci bata ce daga saki ɗaya shikenan ba ko sai ka ce in an yi saki ɗaya shikenan aka dawo a hankali ya kwanta za a iya komawa sai annabi ya dawo da ita to a cikin wannan hadisi an yabe ta an ce sawwamatu qawwama tana yawan azumi na tatawu'i tana yawan qiyamul laili mun gane wannan ku saboda haka matan annabi sallallahu alaihi wasallama tsarkaka ne masu tsarki ne tsaftata ne babu wata dauda da kazanta tare da su mun gane wannan ko kuma babu wani ta'awili da za a yi akan an zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan annabi sallallahu alaihi wasallama wai a ce ba haka bane ka gani waɗannan Allah ya shaida cewa waliyan Allah ne tambarin alqur'ani da hadisi da ijma'il umma amma sai ka zo ka surfa musu zagi ba wanda zai ce wani abu amma sai dan an ɗauko su yan bori yan kwaya an bayyana na al'amari kuma an ce gashi a littafi sai sai a ce wai an zagi waliyai duk sai aka je aka kwaso bayan baya aka kawo mana bayan baya mata ba mu san irin su ummu sulaimin ba sai aka kawo wata rabi'atul adawiyya dan bala'i ma ba ku iya faɗan sunanta ba ya ku ce rabi'atul badawiyya matan malam badamasi dan bala'i ma da ake ciki al'adawiyya ka je ka ɗauki siyarwa a alamin nubala ta imam zahabi da littafin audatul hijab da kuma littafin wancan muhaddisi na ummul qura ummul qura darul hadith al khairiyya ma'lumatun muhimma min ad-din la ya'lamuha kathirun min an-nas kaga za ka kawo mana irin waɗannan matan su muka sani mazaje a kawo mana irin su Abubakar Siddiq a cikin dattawa cikin samari a kawo irin su Aliyu amir al-mu'minin abu sibtain abu turab uban hassan da husaini a zo a kawo mana su abu huraira sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sahibul hadisi wa sunna duk ba a kawo mana waɗannan ba sai aka zo a kawo mana wasu ƴan kwaya masu rawar banjo ka gani duk sai ya zama addinin mu ya zama can ƙarshe ƙarshe ƙarshe aka zo a kawo mana wasu kutare muke zo su muke bi dan me in duk irin gwaninta da sadaukantaka da walittaka da tsoron Allah wallahi duk akwai a cikin sahabban annabi sun ishe mu alfahari waɗanda alkur'ani ya shaida su duk wanda za ka kawo bayan sahabban nan fa ka tabbatar da cewa babu tambarin alkur'ani a kansu da ni da kai da wane da wane ne mai yiwuwa suke so shi yasa suka ce kaza ne mun gane wannan ku to shine sai malam yake cewa wa du'a ilahu wal istighfar wa su'alil afiya sai kaga ainihin ba a roƙa musu gafara ba a musu addu'a ba a ainihin wato yin addu'a akan Allah ya sauƙaƙa musu halin da suke ciki fa yakunu za'iru muhsinan ila nafsihi sai zama ainihin in mai ziyara yayi haka ya kyautata wa kanshi an gane ko in ka je kai wa mamaci addu'a kai ka kyautata kanka wa ilal mayyit kuma ka kyautata wa mamaci din faƙalaba ubadul quburul amra sai masu bauta kaburbuka suka juya al'amarin wa akkasu dina suka canza addinin manzon Allah suka mai da baya ta koma gaba gaba ta koma baya wa ja'alul maqsuda bi ziyara ashirka bil mayyit wa du'a'ihi sai suka sanya manufar ziyara kawai shine a je a haɗa ainihin Allah da wannan mamaci su zama ainihin abokan tarayya a kuma kiraye shi a rabu da Allah wa du'a'i bihi wa du'a'uhu shine a je a kiraye shi ya biya bukata wa du'a'i bihi a kuma roki Allah a wurin Allah ya biya bukata bihi ai bi barakatihi saboda albarkar shi du'a'uhu shine shehu ka bamu kaza du'a'un bihi kuma shine Allah ka bamu kaza saboda albarkar shehu duk wannan shari'a ta saba wannan wasu alihi hawa wasu alihi hawaijihim su kuma je suna roƙon shi ainihin ya biya musu bukatu wa nasrihim ya kuma taimake su alal a'da'i akan makiya wa nahwi zalika da makamantan haka fasaru musiiina ila nufusihim sai suka zama sun munana wa kawunan su wa ilal mayyit kuma sun munana wa mamacin walau lam yakun illa bi hurmanihi barakata ma shara'ahu Allahu min ad-du'a'i koda a ce basi wa mamacin nan asara komai ba sai haramta mai samun albarka abin da Allah ya shar'anta na addu'a wa tarahumi alaihim da nema mishi rahama wa listighfari lahu da kuma roƙa mishi gafara ai sun yi mai asara ko da ba su yi mai asarar komai ba su tafi din nan baki ɗaya ba su roƙa mai gafara ko rahama ba to wace asara ta wuce wannan sun fita sun fita salin alin daga makabartan ma a ce wace asara ta wuce wannan to balle a ce kuma sun shigo sun zo sun bauta mishi la haula wala quwwata illa billah mu sani da cewa mamaci fa yana cutuwa da irin waɗannan abubuwa fa yana cutuwa ana cutar da mamaci akwai asara da mamaci yake irin waɗannan abubuwan ane mai yanzu malam zai zo ya gaya mana sai ce wa minha iza'u ashabiha bima yaf'aluhu ubadul qubur biha ubadul qubur biha yace yana daga cikin bala'in da ke faruwa a makabartu da ake wa waliyai ya ce cutar da su masu makabartu ɗin saboda irin abubuwan da masu bautan makabartu ɗin suke fa innahu domin waɗannan abubuwa da ake yu'zihim yana cutar da su ma yaf'alunahu inda quburihim abubuwan da ake auren kaburbukan su yana cutar da su wa yakrahunahu ghayatal karaha kuma waɗannan abubuwa ainihin wato suna kyamashi matukar kyama wannan abin duk wanda yake wani wali ne na gari to yana kyamar wannan abu saboda wannan ainihin abu yana cutar da shi ma'ana a lokacin da yake a kabari din in ka zo ka faɗi kana neman ya biya maka bukata na farko ka cutar da shi ta rashin yi mishi addu'a yayi asarar wannan kuma yana cutuwa yana kyama yana jin zafin wannan abu da kake mai a wannan lokacin yana cutuwa ba wai haka siddan zaka fita ka bar shi ba كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعله النصارى كما يدعى النبي إيسا يكي كاما أبن كريستوتي كيمشي وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء هكذا ثورا النباوة دوليي سنة شوتوا يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم sauran annabawa da waliyai suna cutuwa da abubuwan da makamantan kiristoci suke musu a wurin kaburbukansu wa yawmal qiyama amma a ranar alkiyama yatabarra'una minhum za su barranta daga gare su kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki ya ce ranar alkiyama annabi Isa zai barranta daga kiristoci don Allah yana cewa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam a ant ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne ka ce wa mutane ku dauke ni ni da uwata mu zama alloli a rabu da Allah kalmar farko da zai fara cewa sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ba ni na ce musu ba in kuma ma na ce musu ya Allah to ai kai kafi ni sani don ka san abin da ke ɓoye gare ni ka san abin da ke sarari kuma har na zauna tare da su ban bar su sun yi shirka ba amma lokacin da ka ɗauke ni daga cikin su to kuma kai kake kula da su in sun haddasar da wani kafirci a baya to kai ka sani amma ni dai matukar zamana da su ban bari sun yi shirka ba shine sai zo yana cewa in tu'azzibuhum ya Allah in kai musu azaba fa innahum ibaduka ba'inka ne wa in taghfir lahum amma da za kai musu gafara fa innaka antal azizul hakim kai mabuwaye ne kuma gwani ne to karshe sai Allah ya ce hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina as-sadiqina sidquhum yau ce ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta amfane su to shi yasa kiristoci din nan da kake gani ƙarshe in annabi isa ya sako a ƙarshen duniya kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari duk inda ya ga cross zai kakkarya kuma duk inda kirista yake a lokacin matukar yana bin annabi isa zai dawo ya imani da shi cewa lallai annabi isa ba dan allah bane bawan allah ne a ƙarƙashin haka ma'anar waccan aya ta cikin suratul nisa ita zo ina fata an gane ayar da take magana akan cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautihi babu wani ba kitabi kirista ko bai hude lalle sai imani bihi da shi annabi isa qabla mautihi kafin mutuwa annabi isa din ala tafsirin wa ala tafsirin akhar qabla mautihi ai kafin shi mutuwar ba kitabi din to waɗansu malamai suka ce wannan magana mai rauni ce cewa kowane kirista ko bai hure kafin ya mutu sai imani da annabi isa cewa ba dan allah bane bawan allah ne yace li'anna alwaqi kad khalafa zalika don haƙiƙani abin ya saba za su zo suna mutuwa da wannan aqida ta cewa isa dan allah ne na haka sai aka ce sahihiyar magana wa in min ahli kitabi babu wani kirista ko bai hure illa la yu'minunna bihi sai ya yi imani bihi da shi annabi isa cewa annabi isa annabi isa ne manzan Allah ne qabla mautihi kafin mutuwar shi annabi isa din li'anna dhamira huna a'idun ila aqrabil madhkuri wa huwa isa alaihi salatu wat taslim mun fahimci wannan da kyau ko don haka annabi isa in ya sako a ƙarshen duniya za su zo su imani da shi cewa manzan Allah ne maryamu ce uwar shi ba dan Allah bane to waɗanda annabi isa ya samu a wannan lokaci Allah ya rufa musu asiri kenan waɗanda suka ki imani da shi akan haka zai kama su da su da cross din diya kakkarye su wannan shine abin da manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wa sallama mun gane wannan da kyau ko to haka a ranar alkiyama kuma waɗanda suka bauta mishi dinnan suka mutu tun kafin ya zo ya dawo duniya din to su kuma zai zo ya barranta da su to haka shine nan mala yake cewa kama kala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki yace wa man aballu mimman yad'u min dunillah yanzu wane ne yafi wanda ke kiran wani wanda ba Allah ba bata wanda ke kiran wani ya rabu da Allah wa yafi wannan mutum bata babu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama yana kiran wanda ba zai amsa mishi ba har zuwa ainihin tashin alkiyama mun gane wannan ko ma'ana yana kiran wanda a wata nuska ya zo da lahu man la yastajibu lahu haka zuwa naku lahu ne ba cikin qurra baki ɗaya qurra usaba ba wanda ke karanta wannan aya da lahu lahu ne man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama ma'ana yana kiran wanda yake har kiyama ta tashi ba zai amsa mishi ba don Allah da ka je ka tsaya gaban kabarin shehuwa na kana kiran shi yana amsa maka baya amsa maka gunki kaza da kake nema ya biya maka bukata zai biya maka ba zai biya maka ba da kai tuntube ka kira sunan shehu wani ko kakanka zai amsa maka ba zai amsa maka ba to nassin alqur'ani Allah ya ce kafi kowa zama batacce a duniyar nan shi yasa babu bala'in da ya wuce waɗannan tsofaffi da aka saka musu aqida akan su tuntube su kira sunan kakanninsu dole a tashi a ne musu wa'azi don su cika da imani ke tsohuwa da kai tsoho duk wanda ya tuntube ya kira sunan Allah rabbul alamina kada ka kira sunan kakanka kada ka har wai sai ce ayyo sai gabza tuntube sai ce Idris ya fadi ce ai Idris wai kakanta ne ka gani ka gani duk baki ɗaya aka janye Allah a cikin zuciyarsu sai aka bar wasu abubuwa suka samu shiga a'a dole ne a janye waɗannan abubuwa kakanka in ka yi mishi addu'a Allah ya ji kanshi amma an kai tuntube ka kira Allah abin da za a koya musu kenan ai ba za su ki karbe ba tunda ba a ce kada su yi kakanninsu addu'a ba in kai sallah kai wa kakanka addu'a duk sanda ka samu kuɗi kai mai sadaka Allah ya kai kabari ya kai lada kabarin shi amma in kai tuntube ka kira Allah rabbul alamin ai wannan kwakwalwar tsofaffi za ta dauka to shine yace suna kiran waɗanda ba za su iya amsa musu ba ila yaumil qiyama hatta shin alqiyama wa hum an du'aihim ghafiluna kai ba ma wai amsa musu din ba a halin da suke kiran nasu ɗin su waɗannan matattu ɗin gafalallu ne ba su ma san ana kiransu ba wannan wawu wawul hal ne ai ma'ana da farko dai tukuna da kake kiran shehu kaza shehu kaza ba zai amsa maka ba har kiyama ta tashi sannan kuma ma da kake kiran nashi a wannan halin ma bai san ma abin da ake ba mun gane wannan da kyau ko kaga shi yasa ashabul ghar waɗannan samari guda uku da manzon Allah ya bada labarin cikin hadisin Bukhari da Muslim yana nan an karanta shi cikin Riyadu Salihin da suka tashi suka afka cikin wannan kogo dutse zo ya toshe su me suka ce ba su da annabawa ne da waliyai suna da su cewa suka yi Allah dan albarkacin shehu wani da wani ka fitar da mu kiran Allah kiran shehu wani da wani da wali da wani da annaba suka duk baki ɗaya sai suka ce ba abin da zai fitar da mu sai kowa ya kina aikin da ya tsakanin shi da Allah ya roki Allah da shi ashe sun gane bakin zaren don wannan kogon shine ihun ka banza a tsakiyar daji a cikin kogon dutse sa'an nan kuma ruwa ake yi kuma da daddare ne kuma dutse ya zo ya doɗe ku in kun yi ihuwa zai ji a tsakiyar daji ne ruwa ake yi da daddare ne a cikin kogon dutse kuma wani dutse ya zo ya toshe ku duk wanda zaka kira ba zai ji ba amma da suka gane an kira Allah Allah zai ji sai Allah ya ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard yace a ilahum ma Allah yanzu akwai wani Allah bayan Allah da yake in ka shiga halin tsanani da kunci da bukata zaka kira biya maka bukata akwai wani wanda ya isa in banda Allah to dukkan su baki ɗaya wannan yayi tawassuli da ainihin biyayya ga iyaye wannan yayi tawassuli da rashin ainihin aikata saban Allah wannan yayi tawassuli da kiyaye amana sai wannan dutse ya kauce sai suka fice saboda sun koma ga Allah to da wani suka kira duk wanda suka kira a wannan lokacin la yastajibu lahum ila yawmil qiyama har kiyama ta tashi ba zai amsa musu ba wa hum an du'aihim ghafiluna kuma waɗanda za su kira din sun gafala ba su ma san suna kiransu ba to a nan duniya kenan da shehi wane da wali wane da annabi wane da kake kira baki ɗaya ba zai amsa maka ba kuma bai san abin da kake ba wa idza hushiran nasu in aka tashi mutane kuma ranar alkiyama kanu lahum a'da'an waɗannan waliyai da shehunnai da annabawa sai su zama abokan gaba da kiyayya gare ku wa kanu bi ibadatihim kafirina kuma sai su kafirce ga duk bautar da kuka yi musu ce ba abin da ya haɗa mu da kai Allah ya la'ance ka haka nassin alqur'ani istabarra alladhina tabau min alladhina tubi'u ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabau wa qala alladhina tubi'u ko law anna lana karra wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna Allah ya ce ranar alkiyama za su barranta daga waɗanda suka bi su ɗin sai ba abin da ya haɗa mu da koko tafi Allah ya la'ance ku sai su waɗannan da suka bi muridai ɗin sai su ce o Allah ina ma za ka koma da mu duniya mu ma mu ce ba ruwanmu da ku waliyan banza da wofi kamar yadda yau suka yi mana ƙememe Allah ya ce ina kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah zai nuna musu baki ɗaya ayyukansu da suka yi a duniya duk sun yi asara a banza suka yi su wa ma hum bi kharijina minan nas Allah ya ce faufau har abada nadamarsu ba za ta sa su fita daga cikin wuta ba sai sun dawoma cikinta sanda ake ta gwagwarmaya ana ɗauki ba daɗi da kai ka barsa a nan duniya ka kama Allah ka ƙi a lokacin nan wani ya tilasta ka polis aka kama ka ko mobile polis aka ce dole sai ka bauta musu ce maka aka yi ka barsu su ma suka ce ka bi Allah ya aka yi suka zama waliyai bin Allah suka yi in ba bin Allah suka yi ba ba su zama waliyai ba to bin Allah suka yi suka zama waliyai kai ma ka bi Allah ka zama waliyi mana duk waliyi na gaskiya yana jona mutane ne su bauta wa Allah sai a haɗu baki ɗaya aljanna kai ka zama profesa sai ɗanka ya taso yana so ya zama profesa sai ya zaman shi a gida har ya kai shekaru hamsin a duniya zai gaji kujerarka amma in ka zan profesa kana son ɗanka ya zama profesa sai ka saka shi ya firamare ya sakandare ya jami'a ya digiri ya yi kaza ya yi kaza wata rana sai a ce profesa ɗan profesa ko ba haka ka'ida take ba to kazalika haka al'amarin yake in kana son ka zama ku tashi ku waye gari a gaban Allah yadda wane yake wali kai ma kake wali to wane bauta Allah ya zama wali kai ma sai ka bauta Allah ba kai ka komo kana bauta mishi ba duk yadda zaka kai kana wanki da guga da dafa abinci ga professor za a waye gari ka zama professor sai kayi karatu yadda yayi saboda haka mu fahimci matsalar da kyau tana da saukin ganewa liman yasarahu Allah ta'ala wanda Allah ya sauƙaƙe mai sai ga ya fahimci abin amma wanda bai fahimta ba sai kaga ka annama ya sa'adu fi sama ka ce an ce sai ya hau bishiyar dabino ne babu tsani sai kirjin shi ya kunci Allah ya shiryar da mu to malaman tafsiri ka je ka ɗauki tafsirin Imam al-Qurtubi da tafsirin Abi Sa'ud suka ce duk abin da aka bautawa a duniyan nan saɓanin Allah ranar alkiyama sai Allah ya juye shi ya zama mai rai ya yi magana ko da anan ba mai rai ba ne don ya kafirce maka a ƙarƙashin wannan aya ka je ka duba waɗancan tafasir da muka faɗi suratul ahqaf aya ta biyar zuwa aya ta shida aka ce dutse in aka bauta mai a ranar alkiyama sai Allah ya mulmule shi baki ya la'ance kai ce ba abin da ya haɗa ni da kai suka goga mini jafa'i wa minha mahaddatullahi wa rasulihi yace kuma daga cikin bala'in da hada kabari da masallaci ko kuma yin sallah a makabartu ko kuma gina hubbara hubbara akan masallatan akan kaburbukan waliye jawo sabawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa munaqabatu ma shara'ahu fiha kuma ana warware abin da Allah ya shar'anta a yi aure an hara an an saba wa Allah kuma an an ki aikata abin da Allah ya shar'anta wa minha at-ta'abul azim ma al-mazurul kabir wal ismul azim yace yana daga ciki at-ta'abul azim akwai wahalar da kai mai girma ma al-mazur al-kabir shi wannan da ainihin yake ziyara din nan zai wahalar da kanshi wahalarwa mai girma wal ko wal ismul azim da kuma ainihin zunubi mai girma wancan al-wizr ne ma al-wizr at-ta'abul azim ma'ana akwai gajiyar da kai gajiyarwa kuma mai girma ma'al wiziril kabir tare da zunubi mai girma ka wahala kuma ga zunubi aka ce kamar mai aikata bid'a mutum ne ya tashi zai yi tafiya sai ya cika akwatin shi ko kuma jakar shi da yashi sai ya dora aka ya ki ɗiban abinci da sutura da kuɗi a nan ya ɗibi kayan banza ya wahalar da kanshi shi wannan kaya na banza kuma ya hana mishi ɗiban abin da zai amfanar da shi a tafiye shi to haka wannan yake lokacin duk da kaje kana bauta a makabarta ka haramta wa kanka samun ladan ibadar da ya kamata ka yi a nan shine ka je kai wa mamacin addu'a ka fito sannan kuma ga zunubi ka fito da shi mai girma to shine misalin wannan za ka yi tafiya madadin ka ɗibi kuɗi da abinci da tufafi ka zuba a cikin akwatinka ko jakarka sai ka ɗibiya shi ga wahal da kanka da kai kuma ba zai biya maka bukata ba wal ismil azim da kuma zunubi mai girma wa kullu hadhihi al mafasid malan yace duk waɗannan banna da muka lissafo tun daga farko har zuwa yau din nan al azima masu girma wa ghairiha da waɗansu ma min ma lam yuzkar waɗanda ba a faɗi ba inna ma huddisat bi sababil bina'i ala al qubur dukkan su sun faru ne saboda gine-ginen hubbara da gine-gine na masallatai da ake a kaburbukan shehunnai ولهذا تجد القبور التي ليست عليها قباب yace dan haka makabartun da zaka samu babu gine-gine na ainihin wato hubbara hubbara akan su la ya'tiha ahadu ba wanda yake zuwa wurin wala ya'taduha li shay'in mimma dhukira babu wanda yake musu tattalin wani abu daga cikin abubuwan da aka ambata illa masha Allah sai dai abin da Allah ya so wanda yake ba a raba ba a raba mutane da irin su ma'ana gini din yin gini din akan kabari yana jawo wani bala'i sai ga kabarin da ba a yi wannan ginin ba sai ga mutane ba sa da kufa akan shi ashe yin gini din akwai wani bala'in da yake jawowa to kabarin waliyin da ba a gina komai akai ba sai ga ba abin da mutane suke ashe yin ginin bala'i ko fahimci abin da malam ke nufi ashe ginin ke jawo hankalin jama'a to da zarar babu ginin sai ga mutane sun goce ashe ma bai da falalatin da ba kyale kyale ba ke wali to shine sai malam yake cewa wa sahibu shar'i a'lamu bima yaqulu ilayhi hadha al-amr manzon Allah wanda yake Allah ya danka shari'a a hannun shi ya fi kowa sanin yadda al'amarin zai kai karshe dan haka ya hana yin waɗannan abubuwa falizalika ghallaba fihi saboda haka manzon Allah ya kaurara magana dangane da wannan mas'ala wa abda'a kuma yayi magana mai fasaha ya kuma ainihin tsananta magana akai wa a'ada yayi magana ya sake maimaitawa yayi magana ya sake maimaitawa na farko manzan Allah da ranshi da lafiyar shi ya yi wa'azi ya ce Allah ya tsine wa Yahuda da Nasara saboda suna haɗa masallatai da makabarta yana kwana biyar zai mutu ya sake jaddada waɗannan kalmomi ya sake jaddadawa ya tsine wa masu haɗa makabarta da masallaci da masu zana hoto da masu liƙa hoto baki ɗaya manzan Allah ya tsine musu albarka yana dab da zai rasu yana cikin halin za a zara ran shi ya sake ɗaga kanshi yana cewa Allah ya tsine wa duk wanda ya rike masallaci ya haɗa makabarta a wurin ko ya haɗa makabarta da masallaci nau'i uku da ran shi da lafiyar shi yayi yana cikin tsananin rashin lafiya yayi yana halin mutuwa yayi dukka watsar da waɗannan ka je ka saba kuma ka ce wai kai ne zaka samu aljanna faufa wallahi shine yasa malam ya ce wa a'ada manzo Allah ya faɗa ya sake maimaita ya sake maimaitawa wala ana man fa'alahu manzon Allah ya tsine wanda ya aikata haka dan haka fal khairu wal hadi wal huda fi ta'atihi alheri da shiriya yana wajen biyayya ga manzon Allah wa sharru wad dalala da sharri da bata kuma fi ma'asiyatihi yana wajen saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mukhalafatihi da kuma kaucewa umarnin shi wal ujub yace abin mamaki mimman yushahidu hadhihi al-mafasid al-azima inda al-qubur ga duk wanda ya ga irin waɗannan banna da suke da girma waɗanda ake a wurin kaburbuka thumma yadhunnu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة كما يظنه بعض متأخر الفقهاء yace sai kaga abin mamaki wai duk wannan tsanantawa da annabi yayi sai kaga wani ya ce ai abin da yasa annabi ya hana a mayar da makabarta ta zama wurin yin sallah saboda wai najasa najasa waɗannan mamata ne yace kamar yadda aka samu wasu daga cikin malaman fiqh na ƙarshen duniya suna zaton haka walau kana zalika li ajli najasa yace ai da a ce annabi ya hana wannan saboda najasa ne lakana zikrul majazir wal hushush da lakana zakaral majazir da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi abubuwa masu haɗari kamar macizai wal hushush da kuma ƙwari kamar kunamu masu masu cutarwa bal ذكر التحرز بر ذكر التحرز من البول والغائط أولى yace kai dama ya faɗi ainihin wato fitsari da ba haya da shi ya fi cancanta ma'ana da a ce saboda najasa ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana aje a yi sallah a makabarta to ai da zai ainihin tsawatar ne ya ce saboda fitsari da kashi da ke wannan wuri ko kuma saboda ainihin cutarwa na macizai da kunamu da suke a wannan wuri amma sai manzon Allah ya kawo sirrin abin ya ce saboda wannan zai jawo a dawo ana bauta musu ashe najasar ta zuciya kyamata ita ce shirka ko mun fahimci abin da malai yake nufi to shine yace lakana zikrul majazir wal hushushi bal zikrul at-tahaddhur min al-bawl wal gha'iti aula da waɗannan abubuwa da su ya faɗa dan ya kyamatar wa inna ma zalika li ajli najasati shirki yace ai abin da yasa annabi ya hana wannan saboda najasar shirka allati waqa'at min ubadil qubur wadda ta afku daga masu bautar kaburbuka lamma khalafu zalika lokacin da suka saba wannan fa nabazuhu wara'a zuhurihim sai suka wurgar da magana manzon Allah bayan bayan su washtarau bihi samanan qalila suka karbi yan kuɗi yan ƙanana wa bi isa ma yashtaruna Allah wadarai da irin cinikin da suke yi mun gane wannan da kyau ko to wannan shine ƙarshen wannan babi da malam ya kulla ya tattauna wannan mas'ala saboda haka kamar yadda muka gaya mutane sai a je a nemi littafin a sheikh muhammad bin ali ash-shaukani wanda ya akan wannan sharhu sudur bi tahrimi raf'il qubur da wannan littafi na sheikh muhammad nasiruddin al-albani tahdhiru sajid min ittikhadh al-qubur masajid da kuma wannan littafi ma'arijul albab في مناهج الحق والصواب مع الشيخ المهدي النعيمي duk baki ɗaya ka je ka karanta da littafan fikihu da na hadisi da sharhohinsu duk za ka ga cikakken sharhi da bayani akan wannan to bayan malam ya gama wannan sai ya ce babu ma ja'a annal ghuluwa fi quburi salihina yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillahi aw yasiruha aw yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillahi wannan shine kuma babin da zamu zo mu tashi a gaba insha Allah cewa wuce iyaka wajen bauta din nan ko kuma wuce iyaka mutum yayi abin da ainihin ba shi aka umarce shi ba ya ketar haddi a wajen kaburbukan salihai din nan yana sa wannan abin ya mai da kaburbukan su zama gumaka ana bautar su ainihin sabanin a bautawa Allah shine zai fara ka mana hadisin Imamu Malik Allah ya kara mishi rahama da yarda inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad Allah karka mai da kabari na ya zama gunki a zo ana bauta a wurin ghadabullahi ala ghadiballahu ghadiballahu ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya fushi da wasu mutane saboda sun mai da makabartun annabawan sun zama masallatai to waɗannan za a zo za a shiga cikin wannan babi insha Allah ta'ala daga ainihin juma'a ta sama don haka nasihar da muke wa mutane shine waɗannan babuka mun zo mun karanta magana akan barin gunki a gida ko hoto na mutum ko duk wata dabba mai rai a gida muka ce baki ɗaya duk wanda yake ahlus sunna baki ɗaya janye mu dai ahlus sunna ba mu da wani shehi kwaya ɗaya wanda muke liƙa hoton shi duk inda ka ga hoton wani shehi to ba da umarnin ahlus sunna bane wanda ya liƙa shi in ma jahili ko kuma mubtadi'i in jahili ne to ga shari'ar manzon Allah ta zo wurin shi ba mu da wani hoto baki ɗaya wanda muke liƙa mu ce shine hoton shehinmu duk wanda ka gani sunni yayi haka ko dai yana cikin jahilci ne to an zo an karantar da shi yanzu bayan ya ji wannan karatu ya ci gaba da liƙa wannan hoto to wannan ya zama mubtadi'i shi ma wannan ainihin inna haula ila dhallun saboda haka shubha da mutane suke kawowa shine game da Malam Bakar Gumi Malam Bakar Gumi ko da ya karantar da mu yake a matsayin uban mu bai ba mana wasiyar cewa alika hoton shi ba dan haka duk wanda ke da hoton Malam Bakar Gumi ya je ya yaga shi ya kona shi ya je ya sai Raddul Azhan tafsirin Malam Bakar Gumi ya karanta ya aiki da shi hoton Malam Bakar Gumi kenan mu babu hoto a cikin addinin mu kwata kwata hoto in ba na laruran makaranta da ya kai ka ɗauka ko na aikin hajji ko na wata matsala irin wannan ba babu hoto a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwata kwata na haka duk inda wani hoto yake ko na mahaifinka ko na mahaifiyarka ko na ƴaƴanka ko na waye ka je ka yi rumu da shi ka saka shi a wuta ka je ka sai littafi ka karanta ka yi addini ba da hoto ake bauta Allah ba baje kana da baje na hoton wani malami ka je ka jefar da shi bai da amfani ka je ka tsaye littafi ka karanta ka bauta Allah mu ba ma bauta Allah da hoto wanda duk ofis din shi yake da hoton gwamna ko sarki ko dagaci ko hakimi ya tuntsuro da wannan hoto ya fashe shi ya je ya saka shi a wuta ya yi aiki da maganar da hakimi ko gwamna ko shugaban kasa ko dagaci yake faɗi wadda ta daidai da maganar Allah da ta manzon Allah abinda ake so kenan ba da hoto ba duk an bi an yi corrupting din mutane sun zama mayaudara sai ka liƙa hoton mutum kuma baka aiki da maganar shi sa'an nan da a ce wannan ma shine masifar kawai duk mun zo mun karanta muku anan cewa bala'in da hoto zai sabbaba maka shine mala'ikun rahama ba su shiga ɗakin ka duk an zo an karanta waɗannan nasoshin to dan me za a ci gaba da barin su don haka mu dai hotunan mu babu sai da hoto a cikin addinin musulunci baki daya balle ka rinka yawo da mujallu da kalandu na malam kana siyarwa kai dan bid'a ne shi yasa Allah ya saka malam Abubakar Zaria bayan malam Abubakar gumi ya rasu ba da dadewa ba sai aka fito da hotunan malam Abubakar gumi burjek aka taho da su ana sayarwa wata ran an yi sallah ya tashi magana akai shi malam Abubakar Zaria kuma ya gargadi masu sai da hotunan ai tun daga sannan an janye to wannan ya nuna insaf adalci da ahlus sunna suke da shi ba ruwanmu da hoton malam abubakar gumi da na kowaye duk ba yadda mu alika shi ba duk hoto baki daya abin da aka ce ka je ka ɗauki alkur'ani da hadisi ka karanta ka aiki da shi saboda haka duk wani hoto da kake da shi a ɗakin ka ka janye shi duk wani gunki da kake da shi ka je wasan kwallo an baka wani hoton wani ɗan iska yayi wani tsalle haka ka je ka fashe shi bai da wani amfani don matsalolin da suke faruwa kenan wannan ya ce to aini wannan zan aje shi tarihi 1979 mun je world cup ne aka ba kaza to ka fashe shi mana me zai amfane ka ba abin da zai amfane ka da shi saboda haka babu hoto a cikin addinin da muke bi shine addinin musulunci wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu kuma kada a je ana saɓon Allah a kaburbuka na malamai da kuma bayan Allah na gari duk kabarin wanda ka je ko malami ko ba malami ba ko waliyi babba ko waliyi karami duk baki ɗayan ka je sallama za ka yi ga wannan makabarta assalamu alaikum ahlal diyari minal mu'minin wal muslimin inna insha Allahu bikum lahiqun wannan ɗaya cikin lafuzan sallama da annabi ya koyar waɗanda ya koyar da kama kala biyar ko shida ko bakwai sai ka ɗauko ɗaya cikin waɗannan sai ka zo sai ka ainihin yi sai ka je ka samu kabarin wannan bawan Allah in ka iya shaida shi sai ka je ka tsaya sai ka fuskanci daidai fuskar shi sai ka yi mishi sallama assalamu alaika ya fulan amincin Allah ya tabbata gare ka ya wane ba wai ina faɗi in ka ji zaka fasara da Hausa bane a'a in ka ji zaka kira sunan shi sunan shi Muhammad misali sai ka je assalamu alaika ya Muhammad sai ka yi mai sallama sai ka juya sai ka kalli gabas sai ka daga hannu sai ka yi mai addu'a Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mai Allah ya mai rahama Allah ya saka mai da alheri sai ka taso sai ka fito shikenan abinda ake kenan a makabarta amma ba a zuwa a roƙe shi ba a zuwa a roƙi Allah a gurin ba a zuwa a yi sallah a wurin duk waɗannan baki ɗaya saɓon Allah ne mun gane wannan ko na'am na'am eh hoto wanda yake a cikin kuɗi wai ake kawo shi a akai ai mun yi wannan bayani a ciki har littafi mun zo da shi nan mun karanta mun zo da littafin tahsinatul insan ziddu shaitan na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali duk mun karanta mun yi bayani wannan ai an shiga wani irin kangi ne na larura duk sa'an da musulmi suka samu suka kafa gwamnatin musulunci a ƙasar nan duk wani hoto da ke jikin kuɗi za mu janye shi za ku gani kuma Allah ya kai mu lokacin lafiya ku gani ai yanzu ba mu ne da ƙarfi ba lokacin da gwamnati ta musulunci ta samu duk waɗannan abubuwan sai an tsabbaka duk wani mutum mutumi duk wani dogon yaro duk wani abu sai an rushe shi a yi aiki da alkur'ani da hadisin manzon Allah shine dogon yaro shine shine ƙarfi kuɗi kuma ba sai an sa musu hoto za su yi albarka me yiwa ma wannan hoton da kuka sa shi yasa Allah ya janye albarka jikinsu ba gashi nan kamar takarda suka zama ba sai ka tara dami guda sai ka shiga kasuwa yan yankan aljihu suna bangazar ka sai ka fito ba a gane abin da ka siyo ba kudin sun fi abin da ka siyo yawa mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka duk wannan shubohi ne na banza mu dai hoto babu shi a addinin mu don haka duk wani wanda yake ahlus sunna ne matukar yana tare da mu to kun ji aqidar mu dole ka cire hoto haramun ne ba wai makaruhi ba in ba haka ba to ka zama fasiki a cikin addinin Allah dan sai a zo a yi shubaha a ce to ai ga malam wani akwai a falan shi ai malam wani ai to ina ruwan malamai muke bautawa kai ana faɗa da kai akan cewa ba a bautan malamai kuma kai kana kafa hujja da malamai ana kafa hujja da abin da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ni shi yasa mu babu hoto a cikin addinin mu ko ofisa ne kai kaje ka cire shi gobe ka ce malam awal ya baka fatawa kai malam awal gaban gwamna sai ya kawo hujja ko ofisa ne kai goben ka je ranar mun da ka yakice hoton ka zube su gefe guda an zo an ce ina hoton gwamna ka ce a babu kyau babu kyau eh waye karantar da kai ka ce malam awal ya karantar da kai a zo a tafi da mu sai a je gaban gwamnati a bayyana hujja ita ma gwamnati ai tana bukata a yi mata karatu ko a to shikenan sai karatu ya je ofis kenan to kuma waɗannan abubuwan dole ka baiwa matanka goyon baya wata matar za ta yi ƙoƙarin cirewa shi kuma mijin sai ya ce a kai ba su da Allah wannan zafin kwanan nan zaki ji sun yi shuru zafin wuta ba zai maka shuru ba wallahi zafin wuta an ka shiga ba na kwana biyar bane kawai har abada ne ma damatin samawati wal ardu illa ma sha Allah shi yasa dole ka janye su kawai wallahi ko an baka janye ba Allah zai kawo maka da irin annabi Ibrahim kai ne shugaban masu ɗaukan hoto kuma ɗan ka diya biya faffashe su man fa ala hadha bi alihatina bal fa alahu kabiruhum sai ban maka wani babba da da wata hula mai goshi haka sai rataya mishi laujan da ya faffashe shi dai sai bal fa alahu kabiruhum hadha wannan babban mai ciko shi yayi ko kuma mai tarbi a hannu shi ya faffashe su fasaluhu tambaye shi in kanu yantiquna suna magana mai tarbi zai magana ne ko mai ciko sai za ka bubbuge su kawai wallahi in ba haka ba ƴaƴan kuɗin nan in suka taso wallahi mu nan da kuke cewa izalan mu tana da zafi wallahi tallahi sai kun ga ashe mu ta mu ruwan firiji ce wajen sanyi zunzurutu su dama baki ɗaya an haife su cikin sunna sun rayu cikin sunna su bid'a labarin ta suke ji kamar yadda mai littafin nan yake faɗi yace ka sani da cewa wanda bai rayu a ciki bai taso cikin bid'a ba yace bai san sharrin bid'a ba yace su da aka haifa a ciki suka taso ai shi yasa kaji suna tafiya da zafi to saboda haka waɗannan yaran in suka taso baki ɗaya abin da kai kake tunanin ya isa a ce kaza su ban san wannan kaza din ba ma duk ba waɗannan magana ɗariƙun sufaye da ake ba sun suka taso labari za su ji kawai sai ji wani ma ya ce kaza to wannan wannan ma yana wuta sai su ce wannan ma yana wuta kawai to shi yasa sai kai kokari sai ka gyara yanzu asirin ka a rufe danka yana tasowa sai ga karatun shi yayi daidai da aikin ka sai ce ashe baban shi ma malami ne ko da baka san kawaidi ba Allah ya rufe asiri saboda kai aiki da abin da aka gaya maka amma baka yi ba to Allah zai sa a cikin tsatsan ka zaka haifi wanda zai zo sai ya bayyana sai ya aikata aikace babu yadda zaka yi ina fatan mun gane wani ya miƙe kawai ya kabbara sai ya saki hannu da shasha haka shi ɗan sadalu sai saki hannu kawai sai ɗan ya ce baba baba ka ga yadda ake yi sai ya makale kirji ya ce tun daga ran nan ko bai da lafiya bai sakin hannun shi a sallah a to wannan yaro bai karatu ba kenan yanzu ran da ya karatu wannan ya gano cewa maliku har ya mutu kabdu yake yi a in ka ce kai ba malike ne sai ya ce anta minad dajjalin sai ya ce kai dajjal ne don ya gane maliku ma runguma hannu yake a sallah to yanzu a ya an koya mai sunna ne yake rungume sai ganka kai ka saki hannu kawai kai wani bashar haka to shikenan har ka sake ya iya maka tambihi a lokacin to in ka sake ya karatu to wallahi asirin ka ya toni shi yasa waɗannan matsalolin Allah ne ya rufa mana asiri yanzu zaka ji su sai kai gub sai ka gyara sai a ganka a jari ya aka ya aka oho an dai ganka a jari to shikenan asirin ka ya rufu ƴaƴanka suka taso suka karatu sai su ga ai su dama to menene baban su da sai ma su rinka bin ka sannu sannu saboda suna tunanin kada ka ci gyaran su a karatun me yiwa kai baka sa komai ba to amma saboda sun ga kana aiki yadda karatun nasu ya biya to shine abin da ake jan hankalinka Allah ya shiryar da mu ku yi hakuri saboda lokaci ya kure masu tambayoyi sai gobe insha Allah ta'ala muna da karatun sahih al-bukhari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah